muna shayar da su ruwa muna saukar da baki idan idan wahala ya samu muna kunce shi muna sada zumunta kuma muna raya ɗakin kaba kuma muna dawafi a ɗakin kaba kuma mu mutane ne masu zama a haramin makka ba mu kaura ba kun ga muhammadu kuma ya bar addininsa wai ya bar na iyayensa ya bar harami ya yanke zumunta addininmu da dalle ne addinin shi muhammadu sabo ne sai akabu ya ce a ku kun fi shi gaskiya kun fi shi shirya allah shi to ka duba fa wanda yake da karatu karatun bai umfane shi ba yau har yana gaskata jiftu da dan gudu yana kuma yin alkawari akan wai ya je zai je ya yaki annabi to shine Allah ya to ka duba wannan abu je أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك وينن سوني الذين لعنهم لعند الذين مسلمون wanda ya san gaskiya ya bar gaskiya wa man yaranilla wanda duk Allah ya tsine masa ay falan tajid lahu sabil nasira ba za ka samu masa wani mai taimako da zai hana shi azaban Allah ba to su wa'annan Allah zai musu azaba muje أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا Allah ya ce am lahu nasibun barbari da suna da rabo mai mulki na mulki to laisa lahum shay'un minhu ba su da komai na mulki mulki na Allah ne amma su da suna da mulki a faizan yayin nan la yutu nasu ba za su bai mutane na kiran ko kwarin dabino ba she an tabiyan wani abu walakantacce kada gwargwadon an nukuyar digo nan fi zarin nuwati da bayan bayan bayan digon dabino lifar ibulin don tsananin ruwansu su da ba za su yi ba
أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عزيما
am ya zuru nasu shin suna hasada ne daga mutane wato idan Allah ya fifita annabi Muhammadu suna masa hasada ne alama ta hummulla kan abin da Allah ya ba su na amnaci min babli na daga baiwarsa Allah ya ba shi annabci Allah ya ba shi yawan mataku da yake aure to suna burin wannan nemomi nasa ya rabu da shi ne waya kuna suna ce laukan nabiyan ai da annabi ne lashta ganar bibil ibadati da ya shagaltu da ibada ne wannan hanyar hasada suke yi to suna yi wa annabi hasada ne ta fakadata ina ala ibrahima hakikan mun bai mutanen gidan annabi ibrahim shi ne kakansu annabi Ibrahim kamar annabi Musa kamar annabi Dauda kamar annabi Sulaiman mun ba su alkitaba littafi wal hikmata da hikima shine ilimi mai umfani wa ataina mun ba su mulkan azima mulki babba mun ba su mulki annabi Dauda ya mallaka ɗakin da yake ibada ma mutane dubu saba'in suke gane sa annabi dauda yana da mata tisa'in da tara shi annabi muhammadu kuwa kaga duk matansa da wanda suka da wanda ya mutu ya bari duk ba su wuce goma sha ba annabi sulaimanu an ba shi mace tsakanin mata da kuyanga shi dubu ya tara faminun akwai cikin to to shi dubu ya tara to sai annabi muhammadu ne kawai za a masa hasada to mu je فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا
فمنهم akwai cikinsu man amana bi wanda ya imani da annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam wa minhum cikinsu akwai man sadda wanda ya dakire anhu ya bashi bai imani da shi ba amma waka fara bi jahannama sa'ira wutan jahannama ta isa mai kuna za ta kone irin wannan din liman layinu ga wanda bai imanin ba mukana nan da mu shiga babban magana ne za mu shiga صدق الله العظيم wani
Malam, wannan yana da tambaya ne yana cewa da fatan malam Allah zai kara masa lafiya da tsawon kwana ya ce tambaya ta ita ce malam da ba da bashi da ba da kyauta da ba da sadaka wanne ne ya fi a addinin musulunci
da ba da bashi na
wanne yake tambaya na
da ba da bashi da ba da kyauta da ba da sadaka wanne ya fi a cikin addinin musulunci lokacin da mutum ya zo ya nemi bashi to lalura ne ta same shi to saboda haka in ka kawar masa laluran to a wannan shi ba da bashin in kai don Allah shi ya fi to haka kuma kyauta da kyauta da sadaka suna daidaituwa lokacin kai kake da niyya neman lada na
to wannan suna daidai amma lokacin da musulmi ya matsu yana neman taimako ka taimake shi da bashi to shi bashi nan shi ya fi- ya fi la- ya fi lada Allah taimake mu
sai mai tambaya na gaba yana cewa Allah shi ba su da fatan kana nan lafiya Allah kuma ƙara ma lafiya ya ce tambayarsa na ɗaya shi ne a gaskiya ne cewa dukkan littafin musulunci babu wanda ya kai muwaɗa malik daɗewa a musulunce
wato tambaya wai dukkan littattafan musulunci babu wanda ya kai mu wanda dadewa na wato littattafan hadisi kenan na a duk littattafan hadisi ba wanda ya kai mu wanda dadewa eh ba wanda ya kai mu wanda wanda imamu maliki shine ya wallafe shi na
lokacin da ya wa- ya ya ya- ya ya wallafi maɗa to daga su daga baya sai ya zaci ko ya yi littafin ko ba don Allah ba ne sai ya jefa shi a ruwa don in in Allah bai yi da littafin ba don lokacin manzo Allah ba a ruwa- ba- ba- ba a rubuta hadisi sai dai ana kiyayewa ne na ko da yake wani faɗin ya ce abin hurararsa ci yana rubutawa saboda haka ya fi mutane yawan hadisi to shi kenan ya tara littafin ya jefa shi a ruwa domin in ba don- ba don allah ya yi ba ruwa ya jika littafin a huta to littafin ya- ya daɗe a cikin ruwa aka tsamo shi yadda yake to haka to sauran wanda kake ji su buhari su muslim su nasa'i su abu dauda su turmiji su ibn maja su ne wanda ake ce su tatu cihayin to wa'annan duk bayan muwadda malik ne yawa saboda haka in girma ne da yawa buhari ya fi hadisai da yawa fiye da na muwadda kuma amma shi ma duk da rukun almajiran imam maliki ne muslim ma ya fi na buhari to haka dai suke suke suke suke amma duka saboda a kusa a shi maliki an haife shi shi wato tabi'i ne ya ga wasu daga sabon annabi yawa to saboda haka shi maliki littafinsa shi ya fi daɗewa kuma maliki haka ma shi a cikin waɗannan ma farko haka maluma su da kan rubuta tarihin maliki ɗin suka ce amma lanta kun kubban waɗannan baiti ba za ka mina taufiki baitin muhayyamu wanda babu muwaɗa malik a gidansa to wannan lita gidan gida ne tabibin gida domin shi muwaɗa gunda yake koyaushe mala'ika jibilu sai ya anci sai ya zarki ku to saboda haka wajen dadewa shi ne aka so mai amma yawan hadisi shi buhari ya fi amma su buharin su muslim su nasa'in duka almajiran maliki ne ko almajiran almajiransa
sai ya tambayansa na biyu ya ce allah shiga wata malam wani abu ne ya sa malaman zamani suke kwanci fatawa idan an danganta shi da imam malik
na'am wani abu ne ya sa malaman zamani suke kwance fatawa in an danganta shi ga imam malik
to yanzu dai mun faɗa imam maliki shi dai imam maliki limamin masallacin annabi ne a madina maliki saboda daraja annabi a madina aka haife shi har ya mutu bai taba sa aka shi ba a madina don da ce ka san da aka haifi annabi aka san da annabi ko ce har ya mutu ya shekara ya kai wajen tamanin amma bai taba ya sa takalmi ya taka kasan da aka yi annabi yake kwanci maliki ya karantar da mutane annabi ya ce babu ya za a zaga duniya duk ana neman malamai ba samu malami kamar shi ne aka zo aka san maliki yakan zauna ɗalibai wajen ɗari shida su kewaye shi suna karatun hadisi annabi maliki wajen karatu a madina ya yi karatu a gun mutum wajen saba'in duk tabi'ai ne wanda suka ji da gun wanda ya ga annabi ko yawa to saboda haka malaman yanzu Allah sauke suna suna suna suna suna suna suna to ai shi ana a shi kansa annabi ma ai kuna ji ai suna suna aibunta shi wanda ya aibunta annabi kuma to waye ba zai aibunta ba amma mal a takaice dai na nuna maka ɗabi'arsa don daraja annabi bai taɓa taka garin madina da takalmi ba shekarar saujin tamanin saboda daraja annabi to su saboda haka wannan abu sai dai a bar musu kawai Allah ya isa Allah ya isa sun yi hidima ma addinin musulunci malamai saba'in tabi'ai imam maliki in ya fita daga gidan wannan ya je guyon wancan mutum saba'in nan kowa rana ɗaya zai ɗari karatu a gun kowa amma kuma ba zai taɓa kaɗa karatun kowa da na abin nan ba ba rubuta ya ba ya ji ne kawai in ya ji na wannan to amma a ciki akwai wanda ya shekara arba'in yana karatu gunsa shi ne har ma imam maliki yakan ce ta ga mutum shekara arba'in yana karatu a gun malami ne sai mutuwa ne ya raba su yawa to shi kenan to ni ba zan iya ce suna da dalili ba sai kuma sai Allah ya sani
sai tambayarsa na ƙarshe shi Allah shiga wata malam shin imam maliki ne ya yi hukunci akan mafi karancin sadaki na rubi dinari shi ya yi na
shi ya yi salati goma ga annabi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma iyayensu Allah ji mu Allah ji kan iyayenmu Allah gafarta malumanmu da maluma malumanmu Allah rufa mana asiri Allah ba mu alheri Allah kade mana shari Allah kiyaye mu daga dukkan fitinu Allah kiyaye mu daga dukkan fitinu musamman fitina wanda ya shafi addini Allah kiyaye mu karanta ajal kusi la ilaha illa Allah rabbul la ta'uduhu sunatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi ismihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه سماوات الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ƙara mana arziki Allah ba mu zaman lafiya domin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ya cuce musulmai ko musulunci Allah ya ba su da shi mu karanta alam nashra alam nashra laka sadraka wa da'ana laka waka allazi yanqala zaharaka wa fa'ala laka dhikraka a inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra wa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah ya sauke ma al'amuran Allah ya sauke na al'amuran Allah ya sauke mana al'amuran Allah ya sauke mana ilimi mai amfani Allah ya sauke mana wadata mai amfani Allah ya ba mu zuriya masu amfani abinda duk muke nema na alheri Allah ya sauke mana abinda duk ya yi mana tsauri Allah hore mana Allah abinda 'ya'yan musulmai suke nema na ilimin zamani da sana'o'i da ilimin addini Allah hore musu abinda suke nema na ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i masu albarka Allah hore musu da albarka na musulman Allah ya ba mu da wahala Allah ya ba mu raba mu da wahala duniya da lahira Allah sauke mana al'amuranmu Allah sauke mana bukatunmu duniya da lahira mu karanta ina an zanna wu ina an zanna wu fila tun kadiru na wadda muka wani ya tun kadiru lailatul kadiru khairu min alfisani kamar zan malaikatu ruhu فيها بإسم ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah mana albarka Allah mana albarka Allah sa mana albarka abinda muke nema duka Allah ya sa mai albarka abinda ya bamu Allah ya masa albarka Allah ya sa albarka a ƙasanmu Allah ya bamu albarka a garinmu Allah ya bamu angonmu Allah ya bamu albarka a gidajenmu Allah ya sa albarka a hannayenmu Allah mana albarka da albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam da albarka alqur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim halal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin fatiha da bisunna kowa ke da bukata Allah biya mana kowa da bukatarsa Allah biya mana duk wanda yake tsoron wata fitina wani abin da bai zuwa Allah kade mana bismillah rahman rahim rahman rahim maliki yawmid din ya kana nasrana muslimin sa'adin alama anta marjana bi du'aika wajna فقدرنا كما أمرتنا فأجبنا كما أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لتوب الرحيم